والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ƙanana ne kaɗai ayyukan alkhairi suke shafewa wame ake nufi da gafara da kafara muna dai cikin bayani ne akan bayanin da waɗansu malamai da baya suka yi na ƙoƙarin bambanta tsakanin menene ma'anar kafara ko kuma takfirin zunubi وفرق بعض المتأخرين na ganin wa ya tamilu ma'ana ya yi ko nan ne ya kamata mu tashi nan ne ko? a a to mu koma baya sosai eh shi kenan shi kenan eh wasani eh wasani wato can da ya magana cewa ana iya fassara gafarta zunubi da ayyuka na kwarai yawa cewa ayyuka na ƙwarai ɗin suna juya kyawawan munanan ayyuka su koma kyawawa kankare su kuma shafe su kaɗai to har ya zo cewa to amma kuma yana iya ɗaukar waɗansu manoni guda biyu na daban na farkonsu shine cewa gafara ba ta tabbata sai in ya zama babu uquba ko kuma kama mutum da laifi amma kafara na iya kasancewa da nau'in uquba domin ladabtarwa ne sai an ladabtar da mutum sai a ce to an shafe zunubin to sai ke cewa sani abu na biyu annal kafara ce min al'amal cewa kafarori abubuwan da aka saka su zama kafara daga ayyuka na alkhairi ma ja'alaha Allah li mahwi dhunubi al-mukaffarati biha sune waɗannan da Allah ya sanya su su zamanto domin shafe zanaban da aka yi kankare su da su wato ma'ana kafarori daga ayyuka su ne ayyukan nan da Allah ya saka ya shar'anta su a yi su domin a shafe zanabai waɗanda ake yin kafarar domin su da waɗannan ayyukan na kafarar. Wata su kafarori a takaice ayyuka ne da Allah ta'ala shar'anta su, a yi su domin a yi su saboda a shafe zanaban da suka jawo a yi kafarar. Maɗin ba ta korewa ba ce. yawwa masdariya ce annal kafarat min al'amal kafarori daga ayyuka ma ja'ala Allahu sune waɗannan da Allah ya saka ayyukan da Allah ya sanya su ya shar'anta su da mahawi zunubi al mukaffarati biha don a yi su a shafe zunuban da za a kankare su da su in ka yi kaza to sai ka yi aikata abu kaza shine kafarar laifinka ko zunubinka ويكون ذلك هو ثوابها kuma kankare zunubin in an aikata kafarar sai ya zama shine ladan waɗannan kafarorin ko da ba a rubuta wata hasana ba amma dai in an rabauta da rabuwa da zunubin da tasirinsa duniya da lahira to an tsira ta nan laisa laha thawabun gairuhu sai zama su kafarorin ba su da lada in ba wannan gafarar ba. Walgalibu alaiha an ta kona min jinsi muhalafati hawan nufus. Kuma yawanci abin da ke da rinjaye dai a kan ayyukan da suke kankare zanabai, wato ayyuka na kafara suke kankare zanabai. To, suna kasancewa daga jinsin abin da yake sabawa ko jinsin sabawa abin da rayuka suke so wato da abin da aka ce a yi shi a matsayin kafara za ka samu yana da wata mashakka yana da wata yar wahala ko yaya ko ƙaƙa wadda ta shafi sabawa abin da rai ke so don ba da haka ba ba zai zama ladabtarwa ba wata jashumil mashakkati fihi da kuma wato kutsawa ko kuma ɗaukar nauyin ɗawainiya a ciki ta jashum yani takalluf kenan da ɗaukar ɗawainiya ta wahala cikin yin kafarar wato mana galibi su kafarorin da aka rattaba su cewa a yi su don a share waɗansu zaneban za ka gansu suna da nau'i na saɓa wa abin da rai yake so da kuma ɗaukar wato ɗawainiya ta wahalar da ke ciki ajtinabil kaba'ir kaga kamar matsawa kai da sabawa abinda rai yake so wajen nesantar manyan zanubai allazi ja'alahu Allahu kafatan lisaga'il abinda Allah ya sanya in mutum ya daure yayi haka ya kawai wa ba'irorin wanda da yawan su zaka ga suna alaka abinda rai ran da babu shari'a a cikinsa to wannan sai zama kafaratan lisaga'iri kankara kankara ga ƙananan zunubai ko da ba a yi niyya ta musamman don barin su ba wato ma'ana ko da ba a yi musu ba a tuba irin tuba ta musamman akan waɗannan zunuban ba ƙananan tun da dai wato mukallafi baligi da hankali mumini ya daure sosai ya matsanta wa kansa ya ɗauki ɗawainiyar dankwafe abin da ransa yake so ɗin na aikata abin da yake ka ba'ira ne ya kiyaye waɗannan abubuwan babu shakka wato mujahada ce mai tsanani to wanda ya wannan to ya yi ƙoƙari sosai ta yanda ya cancanci a kankare masa ƙananan zunubai ko ya yi nufin wato tuba a kansu ko bai yi nufi ba duk da dai ba a ce kada a tuba daga saga'irori ba amma ka san wanda duk zai matsa wa kansa ya kaurace maka ba'irori duka to saga'irorin ma sukan zo ne saboda dai ɗan adam ajizi ne kuma sukan zo ne a matsayin wani abu wanda ba a rasa ba wanda ya haka sai a shafe masa ƙananan kamar da Allah ta'ala ya alƙawari in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa amma al'amalu allati tughfaru biha adh-dhunub amma ayyukan da ake gafarta zunubai da su da ba a kira su kafara ba ba ayyana cewa mai laifi kaza ko kuskure kaza ya yi kaza a matsayin kafara ba, ba wannan sai dai zunubai ne manya ko kuma zunubai ne dai waɗanne iri waɗanda ayyuka na alkhairi za su shafe mana mutum zai aiki na alkhairi wanda albarkacin wannan alkhairin za a shafe masa zunubi bayyama a da zalika to su ne waɗanda suke koma bayan kafarorin abin da yake so ya faɗa dai shi ne ita gafara a maganar farko da aka yi can ita ce a yi wa mutum gafarar ba tare da kuma an ce masa sai ka yi kaza ba da tare an kama shi da laifi na duniya ba ko na lahira amma kafara tana iya kasancewa kankare zunubi ne sakamakon wani abu da aka ɗora wa mutum shi ya aikata kamar kafarori wanda dama ana yin su ne don a share zanuban da aka ainihin aikata aka ce ai kafara domin su amma ayyuka na alkhairi waɗanda ake gafarta zanubai da su wanda ba a kira su kafara ba to su ne wato ayyuka wato ga ayyukan da suke sababta a gafarta zunubai to su ne koma bayan ayyukan kafara ba a ce sai ka yi kaza ba saboda laifin da kai kaza amma dai ka yi wani gagarumin aiki na alkhairi sai a shafe zunubi wa yi tami'u fi hal magfiratu wa sawabu alaiha to irin waɗannan sai a samu gafarta zunubin a gefe guda da kuma wa sawabu alaiha ba da sakamako akan aikata waɗannan ayyukan mutum ya aikata aikin na alkhairin an shafe masa zunubi kuma a gefe guda ya samu lada ka zikirin da zai yi wa hasanan kamar zikirin da ake rubuta ladadaki kyawa a kansa ko saboda saboda shi wai muhabihi sayi'atu kuma a shafe zunubai kamar da makaranta wani hadisi a baya wanda yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir za a bashi hasana ɗari sannan a shafe sayi'arsa ɗari a ɗauka masa daraja ɗari kuma ta kame masa ta wato ta zan masa tsaro a yinin tsaro wa ala hazal wajhi a bisa wannan fuska wa yufarraqu bainal kaffarati min al a'mali wa ghairihi a bisa wannan fahimta to za a iya bambanta tsakanin kafarori daga ayyuka da kuma abin da ba kafarori bane na ayyuka kenan sai a ce kafarori su aikin su kawai kawar da laifi ko zunubin da aka aikata aka ce in kai kafarar za a shafe maka in ka samu wannan shi kenan sakamakon kenan amma ayyukan da ba kafarori bane ayyukan alkhairi to ana iya samun bayan shafe waɗansu zunubai da ayyukan kuma ga rubuta lada wa amma takfiru zunubi wa magfiratuha idza udifa zalika ila Allah amma kankare zunubai da kuma gafarta su idan aka danganta wannan zuwa ga Allah madaukakin sarki fala farqa bainahuma to ba bambanci tsakanin su domin falalar Allah tana da yalwa a kowane aiki in ya so bawansa da falala to sai ya gafata zunubin kuma ya ba da ɗimbin lada yana ma canja mummunan aikin shi kansa ya koma kyakkyawa sannan ga kyakkyawan kuma da da ake a cikinsa ko aka aikata a ninninka ladan ladan wa alal waje al-awwal yakunu bainahuma farqun aidan amma a bisa fuska ta farko sai a ce akwai bambanci tsakanin su har ila yau a ce kafarori suna kankare laifuka amma ayyukan da ba kafarori ba su kuma suna shafe zanibai kuma a ba da lada a kansu. Wai shahadu da hazal wajen sani amrani, wannan fiska ta biyu wani abu da zai karfafe ta wasu al'amura ne guda biyu, wata akwai wasu al'amura guda biyu. Ahaduhuma na farkonsu, Kawul ibn Umara, abinda ibn Umar radiyallahu anhu ma ya faɗa, lamma a taƙal abdullazi da rabahun. lokacin da ya ‘yanta bawan da ya yi wa duka. Mun karanta a baya cewa Ibn Umar ya yi ma wani bawansa duka saboda ya fusata, sannan ya ‘yanta shi. Sakamakon haka, da ya ji rashin daɗi lokacin da rashin nasa ya lafa. Ya ‘yanta shi kuma ya ce, Laisa laifi itkihi min al'ajir shai'u. ba ni da komai na lada sakamakon ‘yan tashin. Wasa dalla bi annahu kafaratun ya kafa dalili kan cewa abin da ya sa baya sa ran wani lada na musamman saboda ya ‘yan tashi ne da niyyar Allah ya shafe masa kuskuren da ya yi masa duka da in ba dan tazirin fashin ba ba zai masa ba. To kaga ana yana nuna cewa abin da ka yi shi domin kafarar wani zunubi wani laifi da ka aikata da ya ishe ka farala da wannan aikin a shafe maka zunubin kawai saɓanin abin da ba kafara ba ne aikin alkhairi ne ka yi shi yawa ibtida'an an umarce ka ka yi shi a matsayin farilla ko nafila sai ka yi shi wannan Allah ta'ala in ya so sai ya haɗa maka um, kawar da zanebanka a gefe guda kuma a baka lada ninkin ba ninki kamar da wasu nasoshi suke nuna misali na biyu fuska ta biyu annal masa'ibar duniyawiyya kullaha mukaffiratun lizmi cewa jarrabawoyi da yawa na duniya musibo da yawa na duniya rashin lafiya wasu abubuwa na bakin ciki iri-iri daban-daban dukansu masu kankare zunubai ne har annabi sallallahu alaihi yake cewa ba abin da ya samu mumini na wata fargaba wani bakin ciki wani takaici wani kunci a rai wani rashin lafiya to duka har ƙayar da za ta soki mutum sai akan kare masa wani abu daga zunubansu to Allah yana yin wa'annan abubuwan ne ya gudanar da su akan muminai saboda a zazzage musu a yafe musu wato a kankare musu zanabai da ba sa rabuwa da aikatawa saboda alkhairin da ake son su da shi a lahira وقد قال كثير من الصحابة وغيرهم من السلف kuma da yawa cikin sahabbai da na baya da su cikin magabata sun faɗa da yawa cikin sun faɗa innahu la sawaba fiha ma at-takfir cewa waɗannan musibin ba wani lada na musamman da za a rubuta wa mutum a kansu ya haɗe da kankare zunubin wata in mutum ya rashin lafiya ya zazzaɓi misali to Allah ya san gwargwadon zunubin da ya kamata daga zunuban da ya tara a wanke masa a zazzage masa wani mutum ya zalunce shi ko kuma ya yi fama da wani abu na damuwa a iyalansa ne ko a dukiyarsa ko a wani to duka sai a kankare masa zunubai amma ba za a rubuta wani lada na musamman ba kankare zunubin sai zama shine sakamakon da dama zan yi wannan wa in kana ba'duhum kan halahu fi zalika ko da ke wasu a ciki a cikin magana sun saba a haka din akan wannan wato cewa eh za iya samun sakamakon na lada bayan kankare zunubi da fara Allah tana da yawa wala yuqalu فقد فسر فسر الكفارات في حديث المنام بإسباغ الوضوء في المكروهات بذا أتي بوي أيتو النبي صلى الله عليه وسلم يا فسر كفارو زنبي kankare zunubi a hadisin mafarki wani hadisi ne wanda imamu ahmad da tirmidhi suka rawaito shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki yana tattaunawa da insu mala'iku wanda aka ambata ayyukan da mala'iku a sama suke tattaunawa a kai. Wato, ana kankare zunubai bi isbagi lodo a cikin wannan hadisin. Cika alwala, ilma karuhati a lokacin da alwala take da wahala. lokacin sanyi misali wa naqlil aqdam ila salawat da kuma cira daga-dagai zuwa salloli wa qala kuma yace man fa'ala zalika wanda yayi hakan zai kula da alwala balle ma wanka a lokacin da alwalar ko wankan suke da wuya lokacin sanyi abinda malamai suka fassara sannan takawa da yawa zuwa salloli kullum da gida a tafi masallaci daga inda ake aiki ko sana'a tafi masallaci a yi sallah ce wanda ya haka ashe bi khairin zai rayu da alkhairi wa mata bi khairin kuma zai mutu da alkhairi wa kana min khadi'ati ka yawmi waladathu ummu zai zamanto shi da zunubinsa kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi yace wa hazihi kulluha ma takfiriha li sayyiati tarfa'u darajat wa'annan dukkan su tare da kankare zanibai da suke yi suna ɗaukaka darajoji kuma wanda za a iya fasar ɗaukaka darajoji ba da da don darajar mutum a lahira ba za ta ɗaukaka da wani abu ba kuɗi ba wani mukami na ilimi irin mukaman ilimi na duniya ko abin da kama da haka ladadakin dai su ne suke ɗaukaka darajar bawa yardar Allah waya hasudu alaiha thawaba kuma lada yana tabbata a kansu li'anna na ƙoli don muna cewa ƙarni jitami'u fil amalil wahidi shay'ani abubuwa biyu suna iya haɗuwa a aiki guda ɗaya yurfa'u bi ahadihima ad-darajatu wanda za a ɗaukaka darajoji na bawa da ɗaya wato abubuwan guda biyu aiki ne ɗaya amma sai ladan ya zama fuska biyu fuska ta farko a ɗaukaka darajarsa ta hanyar bashi lada mai yawa wai kafaru bil akari sayi'at a ɗaya aikin kuma a ɗaya fiskar kuma sai a kankare zanabai aiki ne guda ɗaya na alkhairi amma wato a gefe guda sai a kankare zanabai gefe guda kuma a ba da lada wanda shi ne ɗaukaka daraja sau kenan ba za a iya cewa alwala kanta yana da lada a kanta akwai lada na musamman a kanta lakin na isbagahu fi shiddatil barji min jinsil alami allati tahsulu lin nufusi fi dunya to in alwala aka yi ta ba lokacin tsanani ba to kaga alwala ce kamar ta yau da kullum tana da lada wanda za a bayar ninkin ba ninki to amma a inganta ta a cika alwalar a lokacin tsananin sanyi to shi kuma yana da ga dangin abubuwa masu ciwo waɗan abin abubuwa masu ciwo irin abin da yake faruwa ga rayuka a cikin duniya mutum yana daga cikin irin abin da rayuka ba sa so suke jin ciwonsa ko kuma wuyarsa a rayuwar duniya kuma ayyukan da suke kankare zanabai ko kuma sababbin da ke kankare zanabai galibi suna daga wannan jinsin abin da ke saba wa san rai ne ko wani abu mai ciwo da zai samu ran mutum ko jikinsa kamar rashin lafiya ko ɓacin rai baƙin ciki to shi ma mutum ya ɗebi ruwa mai sanyi bai da ruwan ɗumi babu halin ɗumamawa misali ko saboda ƙurewar lokaci ya yi wanka in ba zai cutu ba shari'a ba ta yadda ya bar yin taimama ba in har akwai ta haƙiƙi ko rinjayen zaton ya cutu amma in ba wannan ba zai cutu ba sanyin ko yanayin bai kai ga cutuwa da rura har a ce ya taimama ba to sai ya wanka ko ya alwala to kaga akwai mashakka wanda ta yi kama da a ce wani ɗan ciwo ya same shi ko ta yar damuwa to kaga fa yakunu kafaratan fi hadhihi to kaga wannan sanyin da zai ji wani ma sai ya karkarwa ya ji ɗari haka da sauransu to sai zama masa kafara a wannan hali bayan ladan da ya kamata ko wanda zai samu na asalin alwala wanda ko da ma a yanayin da yake jin daɗin saka ruwan a jikinsa ma yana da wannan ladan kai alwala a lokacin da ake zafi to kaga daɗin ma alwalar da ruwa mai sanyi daidai misali zaka ji ba ka kana da lada a wannan yawa ba za a ce babu kafarar ba amma dai idan ka yi alwalar a lokacin sanyi sosai wanda sanyin zai dame ka to kaga an samu ƙari akwai ladan wancan asali na alwalar sannan kuma ga ladan jure ma wannan ɗawaniyar sanyi wa ma fi gairi hadhihi hala amma a wani halin da ba wannan ba fatu faru bihil kadaya to ana kankare zanibai da alwala kama tughfaru bi zikri wa gairi kamar yadda ake gafarta zaniban da zikiri da waninsa wa kadhalika al-mashy ila al-jama'ati kamar haka takawa zuwa ga masallatan jam'i ko kuma sallolin jam'i ko qurbatun wada'a ibada ce kuma biyayya ce ga Allah wai sabu alaihi kuma za a ba mutum sakamako a kai duk da ya tabbata cewa yana kanka da zunubi walakin ma yasulu lin nafsi bihi min al mashaqqati wal alami bit ta'bi wan nasabi huwa kaffaratu sai dai abin da ke faruwa ga ran mutum na ɗawainiya ko wahala da kuma raɗaɗi wato bitta'abi wan nasab da gajiya da wahalar da yake ji huwa kafara to wannan kafara ne don yayi ya zama kamar nau'in musibu kaga akwai ladan tafiyar aje domin a wannan ibada sannan kuma ɗawainiyar da ke ciki da gajiya da tashi da gida da taka ya je masallaci to wannan ɗawainiyar za ta sa a yi kafara sai zama ɓangare guda yana da lada gama garin lada akwai kuma ɓangare guda saboda ƙarin ɗawainiya takawa da zai zuwa masallaci yana da kafara kaga an haɗa lada da kafara duka a aiki guda wakazalika habsun nafsi fil masjidi kamar haka mutum ya killace kansa a masallaci ya hana kansa tafiya wani waje lintizari salati domin jiran sallah wa qad'iha amma alufatiha eh da kuma katse shi rai din yanke shi a barin abubuwan da ya saba la'alla zuciyarsa dinga ta dinga kawo masa cewa yanzu abokai da sauran yan uwa ana can ana guri kaza ko ana hira mai daɗi ko ana wani abu na sana'a ko wani abu daidai lokacin amma shi ya ga cewa kwaɗaituwarsa ga jiran jam'i ɗin ya hana shi zuwa can to kaga akwai nau'in mashakka shine min al-khuruj ila al-mawadi' allati tamilu an-nufusu ilayha wato yanke rai ɗin a barin abubuwan da ya saba da su kamar wato min ɗan ta bayani ce min al-khulud ila al-mawadi'i wato fita zuwa wuraren da rayuka suke karkata zuwa gare su fita zuwa wuraren da rayuka suke son aje haka ko da mutum gashi ko da masallacin ya fi daɗin yanayin zama amma dai ɗabi'a sai ka ji mutum ya fi so ya fita ya je ya zauna ko kuma har da mutane imma da kasbin duniya ko dai da mun yaje ya tattalin wani abu na abin duniya aure tana zuhi ko kuma domin shakatawa to killace kai a kange kai a zauna din a jira sallah awa daya wani abu kama da haka huwa min hazihi aljihati maulimun lin nafs kaga yana da ciwo ga rai ya kunu kafaratan to sai zama kafara dan mun fahimta yana kokarin ya ce ne wato yana kokari ya ce ne dukan wani abu wanda yake ko dai musiba ce da Allah ta'ala yake aiko ta ta zo mutum kwatsan haka ba da wani sababi ba na daga gare shi kuma ba wani umarni na shari'a ba kamar rashin lafiya din ko wani abu na bakin ciki na jarabawa ko kuma wani aiki da mai shari'a ya umarni a aikata shi amma yana da mashakka yana da yar ɗawainiya akwai wahala a ciki to wannan wahalar da ke cikin waɗannan abubuwan abinda yake tasirantarwa shine kankare zunubai amma wannan ba zai hana ba a gefe guda kuma a waɗansu ayyukan musamman ayyukan da suka shafi na ibada a ce kuma akwai asalin lada da za a samu wa wanda kowa ke samu har wanda ibadar wani ayyukan bai samu mashakka a ciki ba yana da wannan ladan da shi ba na mashakka to ba za a ce yana da ƙarin kafara ba in abin da yake so ya faɗa waqad ja'a fil hadisi anna ihda khudwatay al-mashi ila al-masjid ya zo a hadisi cewa ɗaya daga takobi na mai takawa da kafasa zuwa masallaci tako ɗaya tarfa'u daraja yana ɗaukaka daraja tarfa'u lahu darajata tako ɗaya yana ɗaukaka masa daraja wanda zaka iya fassara shi da rubuta lada wal ukhra tahuddu anhu khadi'a ɗaya takun kuma yana kakkaɓe masa zanibi to kaga wannan ɗawaini ya taka zuwa masallacin ta sa ladan ya wato sakamakon fiska biyu ɗin ya haɗu rubuta lada ninkin baninki a gefe guda da kuma kakkaɓe zaniban da suka dace a kakkaɓe su da wannan takun zuwa sallah wa haza yaqawi ma zakarna wani yana karfa abin da muka ambata wato na cewa ana iya samun sakamakon fuska biyu gefe guda a kankare zunubi gefe guda kuma a ba da lada a ayyuka irin waɗannan amma dai da yawa ɗin cikin magabata kamar da ya faɗa suna cewa a abubuwan da mutum bai da zaɓi a cikinsu na musibu da jarrabawa to kankare zunubin za a yi kaɗai sai a raba mutum da zunubi shine kawai abin da ake samu amma aikin da yake da mashakka cikin ayyukan ibada to za a yi haɗa masa rubuta lada ninke-ninken lada sannan kuma saboda mashakkar da take ciki da ta yi kama da jarabawa da musiba kuma sai a kankare zunubi ka kenan ibadar da ta fi ba da ɗawainiya to kaga ladanta zai fi yawa shi bayan rubuta lada akwai kuma kankare zunubin wa anna ما حصل به التكفير غير ما حصل به رفع الدرجات kuma wai cewa abinda kankare zunubin ya samu ko ya tabbata saboda shi wanda shi ne ɗawainiyar da ke cikin aikin gairu ma salabi rabu daraja ba shi ne kuma abinda ɗaukaka darajojin ya samu da shi ɗaukaka darajoji wato rubuta lada ninki ba ninki a asalin aikin ne ko da babu mashakka a ciki yawwa ko da ba mashakka a ciki to amma wanda kuma a cikin aikin ya zama akwai mashakka aikin ya zama akwai mashakka a ciki to kaga sai a ƙara bayan ladan a ba da ainihin wato a kankare zanubai wallahu alam Allah ne masa wa ala haza a bisa wannan ويجتمع في العمل الواحد تكفير السيئات ورفع الدرجات من جهتين abin wannan sai wato abu ya haɗu a aiki guda ɗaya kankare zunubai da kuma ɗaukaka darajoji ta fuska biyu wai wasu fi kulle halin bikilal wasfain kuma sai a sifanta aikin a kowane yanayi da dukkanin sifofin guda biyu a ce yana ɗaukaka daraja kuma yana wato kankare zanibi ɗaukar daraja shine rubuta lada kankare zanibi kuma shine kafarar zanaban shafe su gafarta fala tanafiya baina tasmiyati kafaratan wa baina ikbari anhu bi mudafati sawabi bi to babu kore juna wani abu zai kori wani ba wato a cikin kiransa shi aikin a ce kafara ne shi yawa da kuma cewa ba da labari cewa kuma shi ɗin ne yana riɓanya lada mutum misali da aka ce alwala misali idan aka yi ta musamman wadda take da nau'in ɗawainiya kamar lokacin sanyi ɗin akwai ninkin lada ninke-ninken lada na wanda ya asalin alwala sannan akwai a gefe guda kuma kanka da zanabai to haka nan wanda ya taku zuwa masallaci akwai lada ainihin na asalin tafiya zuwa masallaci wato wasilar da'a duka duk abin da zai kai ka zuwa ga aikata wani da'a to shi ma din yana da lada na musamman a kai to ƙarin ɗauniya da gajiya kuma sai sa a kankare zanibi an wasu hibe rafi'ar daraja ko kuma a siffanta da ɗauka darajo ko a ninka lada ko kuma a ce ɗauka darajo duka dai ladan ne wali haza qala sallallahu alaihi wasallam dan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-salawatul khamsu salloli biyar wal jumu'atu ila al jumu'ati sannan sallar juma'a zuwa wata juma'ar wa ramadanu ila ramadana sannan azumin wata ramadana har zuwa wani ramadana na baɗi to waɗannan mukaffiratun lima bainahunna bal tunibatul kaba'ir suna kankare zunuban da ke tsakanin su matakar an kiyaye manyan zanubai tsakanin kowace sallah da ‘yar uwarta a salloli biyar ko kuma tsakanin juma'a zuwa wata juma'a sati sati ko kuma ramadan zuwa wani ramadan ɗin tsawon shekara to duka waɗannan in an kiyaye kaba'irori to kulawa da su ɗin ɗawainiyar kulawa da su to na haifar da a samu yafe ko kankare zunubai yawa na saga'ira da ke tsakani duka. Fa inna yawa wannan hadisi ne kamar da muka sani ingantacce daga riwayar Imam Muslim da waɗansu kamar Imam Malik duk sun rubuta hadisi ne ingantacce. Fa inna fi habsin nafsi alal muwazabati alal fara'id lalle wato akwai a cikin kange rai akwai a cikin matsantawa rai killace rai akan adukufa akan dukufa akan sallolin farilla duwannan farillai ne ai to matsantawa kai mutum ya zama ya dawwama shine muwazaba yani wato musabara ko mudawama duka ɗaya ne lalle a cikin tilasta ko matsantawa rai cikin dawwama da dukufa akan farillan nan akwai min mukhalafati hawaha akwai saba wa abin da ran yake so wa kafiha amma tamilu ilayhi kuma akwai dan kwafe shi ran a barin abin da yake karkata zuwa gare shi na hutu ma yajibu zalika takafira sagairi abinda wato haka din zai sa akan kare kananan zanabai yanda da aka je aka zo dai zaga cewa kankare zanabai baya rabuwa ko kuma baya nisa a barin wani nau'i na ɗawainiya kuma ba wanda zai ce a ai kankare saga'irorin ne kaɗai ladan salloli biyar juma'a zuwa juma'a sannan ramadan zuwa ramadan ɗimbin hadisai sun zo da suka yi bayanin wato ladan da za a samu mai yawa ko ba haka ba saboda haka akwai ladan mai yawa wa to jajircewa a sadaukar a matsantawa rai a fifita neman yardar Allah ya zama an kiyaye sallolin nan biyar a kan lokaci an kiyaye komai nasu an kiyaye sallolin juma'a an kiyaye ramadan to wannan matsantarwar da wani da ke ciki sai Allah ya ƙara wa mutum bayan ninkin lada da za a bashi na sallolin umuman to kuma a kankare masa kuma ƙananan zanubansa in yana kiyayar kaba'irori ko kuma ya tuba daga abin da ya auku a cikinsu wanda kaba'irar ta same shi daga wani abu na sharrin shaidan amma ya yi sauri ya tuba bai zama mai abin nan israri ba to wannan bai fita daga wanda ya nisanci kaba'ira ba shi ma yana cikin wanda suka nisanci kaba'iru amma wanda yake isra'i akan kaba'iru ko kaba'irin bai tuba yana dama ya barta ba to wannan ya zamanto mai isra'i to bai hau kan wannan alkawarin ba saboda haka ayyukan alkhairi da yawa da suke ɗauke da ɗawainiyoyi to saboda ɗawainiyar da ke cikinsu ta saba abin da rai ke so ko kuma abin da jiki zai ji raɗaɗi a kansa ko ya ƙuntata to wannan sai ya sa bayan kankare bayan wato ladan ninki ba ninki da ɗaukaka darajar to kuma sai a kankare zanubai yasa bai kamata mumini wato yayi ganda ba ko lalaci matukar mutum zai iya yin wata ibada wacce wato sunna ta zo da ita ta kwadaitar to mutum ya yi ta fa'idar ta sai ta zama ko da da akwai nau'in mashakka ashe sa qiyamul laili ya zamanto sababi na kankarin zubai da yawa ko idan mutum ya yi ƙiyamun laili yana da lada mai yawa to haka kuma akwai kankare zunubai da yawa da ainihin wannan tsayuwar sallar dare saboda ne saboda saba wa abin da rai yake so ne kuma akwai nau'in mashakka a ciki wanda ka iya kwatanta shi ko ka kamanta shi da wani nau'i na wa'ansu musibu ko kuma jarrabawa shi ɗin ma jarrabawa ne duk da aka ce a yi ana gwada mutane ne wane ne godiyarsa ga Allah da fifita son Allah da fifita abin da ke wurin Allah ya fi masa ci gaba da bacci ko tsawon daren ga baki ɗayansa kaga jarrabawa ce kamar yadda ake ɗora wani zazzaɓi ko wani ciwo haka a mutum za a ga ya mutum zai yi haƙuri ne ko ba zai ko zai ƙorafi wanda zai fushi da abin da Allah ya yi to duka waɗannan nau'in ko jinsin abin da ran baya so ko takura kai ko takuruwar to suna jawo a kankare zunubi bayan asalin ladan da za a samu akan aikin na alkhairi tunda aikin alkhairi wato umarni ne yi kaza to akwai lada asalinsa yawa akwai lada asalinsa ƙarin ɗawainiyar da aka samu kuma sai kafara su kuma musibu abu ne da ke samun mutum abin da ake so mutum ya yi haƙuri ya yi shi ne wajibinsa ya yi haƙuri ya dawama abin ya danganta shi ga Allah kaga ba wani abu ne da mutum ya tashi ya yi kaza ba to shi yasa wasu sai suke gani eh sai a kankare zunubi gwargwadon yadda mutum ya jure ya haƙuri ya fawwada wa Allah ya yi haƙuri sai a kankare masa zunubi amma tunda ba wani aiki ne da aka ce tashi kai kaza ba to shi ba wani lada ninkin ba ninki amma kaga kamar ita alwala yawa ai kaga umarni ne aka ce yi kaza yawa yi ka yi alwalar ku tashi ku alwalar ku yi kaza in za ku yi sallah ku yi kaza to kaga akwai ladan aiwatar da umarni sannan akwai kuma ladan ɗawainiyar da aka yi ta yin ta wato a yanayi mai tsanani ɗaukaka daraja wato ko kuma in ce ka fara zunubi da aka ambata a hadisi hadisi mun karanta shi a baya wa kazalika shahadatu fi sabilillah kamar haka shahada a kashe mutum a hanyar Allah jihadi tukaffiru zunuba bima yasulu biha min al-alami shahada tana kankare zunubai saboda abin da ke faruwa yake faruwa ta sababin shahadar na raɗaɗi fille kan mutum da za a yi ko harbe shi da za a yi da sauran abin da ya kama da haka na wahalhalun gwagwarmayar akwai ne mai ciwo shi fi komai ma to watar fa'ud daraja ce kuma kaga shahada tana ɗaukaka darajoji domin umarni ne da aka ce a yi shi daga umarni ne za a aiwatar ya cancanci lada mai yawa sannan akwai kuma musiba akwai jarrabawa da tsananin da ke ciki to wannan kuma sai ya kankare zanabai ƙanana har da manya ya ce watar fa'ud darajatu bi maktarana biha min al'amali salihati bil qalbi wal badan to kuma ana ɗaukaka darajojin wanda ya yi shahada bayan an kankare masa zunubi da ciwo da raɗaɗin da ya ji an yafe masa zunubi to sa ɗaukaka masa kuma darajoji saboda abin da ya gwamu da wannan shahadar na ayyuka na ƙwarai a zuciya da kuma gangar jiki za ka samu a harshensa ga zikiri za ga a zuciyarsa ga niyyar ɗaukakar addinin Allah ga ƙarfin imani da ikhlasi yawa za ka iya samu kuma a hakan yana sallah gwargwadon yadda ta samu a yi salatul haufi inda dama ko kuma a yi sallah irin ta musayaba lokacin da ake gwabza yaƙi to kaga akwai aikan alkhairi na aikata umarni ga kuma raɗaɗin jikkatawa ko kashewa da aka yi fata bayyana bi haza to kaga ya bayyana da wannan anna ba'dal amali cewa wasu ayyukan yajtami'u fiha ma yujibu raf'a darajati wata kafera sai'ati min jihatayn yana haduwa cikin su abin da zai tabbatar da daukaka darajoji saboda ayyukan alkhairin da ke ciki da yawa zuciya ne na harshe ne na gabai ne ko na dukiya sannan wata kafera sai'ati min da kuma kankare zanabai ruwa saboda wani da ke cikin min jihatayn wato ta bangarori biyu ta jihar ayyuka lada da ɗaukaka daraja ta jihar kuma ɗawainiya da wahala da mashaƙar da ke ciki kankare zanabai wala ya kunu bayyana huma munafatu ko ba zai zama akwai kore juna tsakaninsu ba wa haza sabitun fi zunubi saga'ir bila raibin wannan ya tabbata a ƙananan zanabai ba kokonto akan haka cewa ayyuka da aka suka zamanto akwai an yi umarni da a yi su kuma suka gwamu da wani abu nau'i na mashakka sai a haɗa lada da kuma kafara ruwa akan kare ƙananan zunubai babu jayayya akan wani shi yasa alwala take kankare ƙananan zunubai takawa zuwa masallaci ke kankare ƙananan zunubai kamar yadda jinya bakin ciki wata mayata duka ta rayuwa suke kankare a ƙananan zunubai to wa'amal kaba'iru amma manyan zunubai faƙattu kaffaru bi shahadati za a iya samu a kankare su ana iya kankare su ta sababin shahada saboda shahada babban aiki ne sadaukar da rayuwa ne ga baki ɗaya mutum ya haƙura da buƙatarsa ta rayuwar duniya gaba ɗaya ya sai da ransa da komai nasa ga Allah to wannan saboda girman aikin ruwa to ana yafi hatta ka ba'ira ma a iya samun haka wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka kashe ni a fagen jihadi za a kankare min zanabaina suke cewa eh in dai kana fuskantar makiya baka ja da baya har aka kashe ka za kan kare maka zunubi ya sake tambaya ya gaya masa haka sai da ya juya sannan ya ce masa me kace nana ta masa ce eh za kan kare zunubanka duka sai ya bashi jibril ne ya faɗa mu anan kaga zunubai bai ce ƙanana kaɗai ba zunubai ya ce saboda girman shahada ya ce lakin na shahida zul haɗaya yawa ya ce faƙatu ka faru bi shahadati ma'a husulil ajiyar shahid a yasu ka ba'irori za a iya kankare su da shahada tare da tabbatar lada kuma ga mai shahadar zai ba wai yafe masa zanuban ne kaɗai ladansa ba akwai daraja darajoji da aka tanadawa shahidai tare da yafe masa zanuban sai dai duk da haka lakin na shahida zul haɗaya sai dai shahidi wanda yake da zunubai na ganganci fi rabi'i darajatin min darajatin shuhada yana a mataki na hudu ne daga matakan shahidai ba zai zama a matakin farko ko na biyu ko na uku ba ma a mataki na hudu zai zama in yana da kaba'irorin yana da yawan zunubai zai samun kafara amma martabarsa da darajarsa ba za ta kai waɗanda suke kiyayewa ba su irin wannan zunubin ba kaza ruwa an nabi sallallahu alaihi wasallam haka aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam min hadisi fadala ibn ubayd daga hadisin fadala dan ubayd wanda kharajahu al-imam ahmad wa tirmidhi wanda imam ahmad da tirmidhi suka rawaito shi sun rawaito shi wa amma magfiratu dhunubi ba'da al-a'mali amma gafarta zanabai da sashen ayyuka ma'a taufiri ajriha wa sawabiha ta da cika ladan su da sakamakon su wa qaddala alayhi ahadithu sahiha hadisan ingantattu sun shirya akan haka fi zikir game da zikiri zikiri ambatan Allah ambatan Allah misali yana kankare zunubai kamar da yake ɗaukaka darajoji waqad qila wasu sun ce ma inna tilka sayyi'ati tuktabu hasanatin aidan waɗannan munanan ana rubuta su su zama kyawawa in mutum ya gamu da farala da ta goma shi na Allah subhanahu wata'ala ba ma a yafe zanubin kaɗai ba a canza zunuban su koma lada kamar yadda aka yi alkawari ga wanda ya tuba taubatan nasuha taubatan nasuha kama fi hadisi abi malikin al-ash'ari allazi sabaqa zikruhu kamar abinda ya gabata a hadisin Abu Malik al-Ash'ari wanda mu ambace shi a baya wa zakarna aidan an bada salafi kuma ambata har ila yau daga sashen magabata annahu yumhabi iza as-sayyi'ati al-wahidati dhi'fun wahidan min al-afi sawabi al-hasan a baya mun karanta cewa wani cikin magabata ya ce ana shafewa madadin kowane zunubi ɗaya to difin wahidin ninke ɗaya mina da ake sawabil hasana daga ninke-ninke goma aƙalla kenan na sakamakon kyakkyawan aiki ai baya an faɗa cewa in mutum aikata aikin alkhairi guda ɗaya to za a bashi lada goma ni aikata zunubi ɗaya zunubi ɗaya za a rubuta masa zunubi ɗaya to a ladan aiki ɗaya na alkhairi guda goman nan kaga sai a kashe ɗaya madadin wancan zunubi ko guda ɗaya sai zama yana da sauran tara wata ƙala hutis o hasanata sai zama yana da sauran kyawawa tara a duk inda aka samu nan ga kyakkyawa ɗaya nan ga mummuna ɗaya to kyawawan kyakkyawan goma ne za a ninka shi kuma mummuna yana nan a ɗaya to kaga za a ɗauki ɗaya daga kyawawan sai a kashe da wannan mummunan kaga sai zama ɗaya ya tafi an share mummunan da wannan kyakkyawan saura mutum ya saura da guda tara kenan kyawun zahiru an haza muktasun bisa ga'ir zahirin kuma shine wannan ƙananan zanabai ake ne wa amma fil akhirati amma a lahira wa yuwazanu bainal hasanati wa sayyiati ana auna tsakanin kyawawa da munana wa yuqassu ba'daha fi ba'din kuma ayi girgire sashen su a sashi kamar da aka faɗa din dai in akwai zanuban da yawa kuma akwai ladakin da yawa to sai a dinga wato shafe mummuna da kyakkyawa to amma kasancewar kyawawan sun fi auki in ba zanuban sun ninninka wato ladadakin ba kaga ba za su cimma ladadakin ba musamman in san ga'irori ne amma ka ba'ira manyan manyan zanubai to suna da haɗari guda ɗaya mugun aiki ka ɗauka wanda musgunawa mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko misali wanda ya kisan kai ya kashe wani nasa ko wani ya kashe momini misali ka duba narkon da ke ci ko zina misali Allah ke yashe mu da sauransu wanda ka bayar ko kaman kazafi abin da muka aka ce an rodo daga Huzaifa cewa kazafi ɗaya na bata aikin alhairi na shekara ɗari misali to irin wannan kaga yana da haɗari guda ɗaya yana iya cinye ayyukan alhairi masu yawa amma dai saga irorin su ne aka faɗi wannan magana sai a zo a yi girgiri a gani faman raja hada hasanatuhu ala sayyi'ati to wanda kyawawan nasu suka yi rinjaye akan munanansa faƙar najatu wannan ya tsira wanda kuma mutum mumini ne wanda kullum ladaddakin nasa sukan fi yawa akan zanubansa to kaga gashi kuma ladaddakin su ninkawa ake yi zanuban kuma ba a ninkawa ba a fatan a ce zanubansa har sun ci maladan har sun yi rinjaye tunda ba zai samu afuwa ba tunda abin da ake so shine ko abin da za a yi shine in an auna ladan in yarin jaye zanibin ko kaka to sai a yafe zanibin sai a kalli janibin ladan amma man saqulat mawazinuhu wa fi ishtirabiya wanda mizanin sa ya nauyi da ayyukan alkhairi yarin jaye zanibai to yana cikin rayuwa yardajiya Allah samu a ciki faƙanna ya tsira wa dakalar janna zai shiga aljanna wa sawa'un fi hasa as-saga'ir wal kaba'ir amma ɗaya ne kuma a wannan kan daga ƙarshe ɗin in aka misali auna ɗin aka yi girgiran aka yi wato wannan ya biya wannan wani to wannan da ƙananan zunubai da manyan duka haka abin yake in akwai kaba'irorin ma in dai ba kafirci ba zai ɓata komai to sai zama kuma akwai gagarumin ayyukan alkhairi kamar hajji hajjin mabrur misali kamar birrul walidain misali kamar jihadin misali yana da kabarin bai tuba ba ya mutu da su to sai aka zo wajen wannan wato kisasin to kaga ko da yake kaba'ira tana da girma to shi ma aikin alherin yana da girma to sai a auna sannan ƙananan su ma suna da ƙananan ayyuka ko kuma manya da za a shafe su da su to da ƙarshe da aka yi dace da ƙananan da manyan na zunubai ba su buwayi ladadakin ba aka samu rinjayen ladan to sai mutum ya zama ya tsira ya shiga aljanna ya shiga aljanna wa haka zaman kanar lahu hasanatu kamar haka wanda yake da kyawawa da yawa wa alaihi mazalimu amma kuma akwai haƙoƙin zalunci a kansa fastawfal mazlumuna huquqahum min hasanatihi to sai waɗanda aka zalunta suka nemi cika haƙoƙinsu ma'ana aka cika musu haƙoƙinsu don ko sun nema ko ba su nema ba hakan za a yi ballantana ma babu kara ranar alkiyama ko mutum a wurin mahaifinsa ne ko ɗansa yake da haƙƙi ko mai kankanta sa to ba magana ɗaga ƙafa in kaga wani ya ɗaga ma wani ƙafa to sai in ya tautu da tsira tukuna saboda haka fasafal mazlumuna huquqahum min hasanati in wa'anda aka zalunta an mayar musu da haƙoƙinsu sun dawo da haƙoƙinsu daga ladansu dama abin da Annabi sun faɗa ke wanda ya zalunci ranar kiyama kaga ba in kuɗi ya ce wa mutane ma to ba da kuɗin zai zai biya su ba dan ba lokacin kuɗi bane ba zinare ko azurfa balle kuɗin takarda ba shanu ba raƙuma ba motoci ba lada da ke ne kawai yace wa baqiya lahu hasana to bayan an biya su duka in ya zama yana da kyakkyawan aiki ko guda ɗaya ne da kala bihal jannata zai shiga aljanna sakamakon wannan ɗin kala ibn mas'ud ibn mas'ud yace yace in kana waliyan lillahi fa fadal lahu misqal dharrati idan masoyin Allah ne wato mumini kenan musulmi ya zama yana da saura kamar nauyin nauyin jan kiyashi wannan ɗan jan kiyashi ba ma baƙi yana ɗan ya fi ɗan kauri to jan kiyashi kamar nauyinsa in ya saura masa bayan an gama biyan jama'a a ƙoƙinsu to da afa Allah ta'ala sai Allah ya riɓanya masa wannan ɗan abin da ya saura masa ya kambama shi a tare kudal jannata har ya shiga aljanna da fara Allah wani kana shaƙiyan in ku ba mai rabo ba ne yawa ba waliyin Allah bane ba sa'idi bane qala al-malak malaka zai ce rabbi fani da hasanatu ubangiji na lada dakin sa sun kare wa baqiya lahu dalibuna kasirun kuma ga masu neman haƙƙi da yawa suna sun saura suna jiran haƙƙin su a kansa qala sai ce khuzu min sayi'ati ku ɗiba daga ku ɗebo daga zanubansu fa'adifuwa ila sai'ati kulin kasu zuwa ga munanansa ma'ana ku ku hada su da munanansa sai zama kamar ninki duk da ba za a dora masa sama da abin da ya cancanta ba amma idan aka kawo waɗansu zunuban da ba shi ba ga kuma zunubansa na asali to kaga sun haɗu da wanda ya aikata da wanda ya sababta a ɗauko masa daga aikin wasu kaga ya zama riɓi summa sukulahu sakan ila nar sannan ainihin ku buɗa masa wato bigire zuwa wuta ma'ana a buɗa masa hanya zuwa wuta Kharaja ibn Abi Hatim wa ghayru ibn Abi Hatim ya rawaito wannan da wani sa akwai hadisi da Imam Muslim da wani sa ma suka rawaito hadisin al-muflis saboda haka abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan idan mutum yana da lada riba daga lada in bai da lada wato sai a ɗiba daga zunubansu zunubansu a ɗora masa ko kuma in ladansa ya ƙarsa a ɗebo daga zunubansu a biya haƙƙinsu a kansa kamar da dai ba wanda zai yafe bari bari mu ƙarasa wata jumla wal muradu anna tafdila an tafdila misqali zarratin min alhasanati abinda ake nufi dai a samu mutum ya rage da iyakar kamar nauyin zarra min alhasanati daga kyawun ayyuka innama huwa bifadli la azza wa jalla da kyautar Allah ne azza wa jalla domin limu za a fatil hasanati limu za a fatihi li hasanati mu'min wa barakatihi domin ribanyawar ladadakin mu'mini da Allah ke da kuma albarkar da yake sawa a ciki in Allah ya nufi mutum da rahamarsa din shine zai sa ladan ba zai kare ba sai a samu rarar ko da take to sai a kambama wannan rarar wato ladan to sai a kambama ladan sai a ƙara shi har ya kai ga wato samun shiga aljanna sakamakon wannan wannan fa Allah ne wa haka za halu man kana lahu hasanatu musayyi'at haka nan yanayin wanda yake da ladar da ke da munana ayyuka wa da Allah rahmata kuma Allah yana son ya ji kansa fadallahu min hasanatihi ma yadkhiluhu bihi aljanna to sai wani abu ya saura masa daga ladaddakinsa abinda zai shigar da shi aljanna da shi wa kulluhu dukan wannan da in fadlila wa rahmatihi daga falalar Allah ne da rahmarsa wannan la yadkhulu ahadun aljannata illa bi fadlillahi wa rahmatihi domin ba wanda zai shiga aljanna wato sai da fara Allah da rahamarsa wa kharaja abu nu'aym bi isnadin da'ifin an ali marfu'an abu nu'aym ya rawato da isnadi mai rauni daga aliyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace aw hallahu ila nabiyyin min anbiya'i bani isra'ila Allah ya yi aike na wahayi zuwa ga wani annabi cikin annaban bani Isra'ila. Kulli ahli da'ati min ummatika ka faɗa wa masu min biyayya cikin al'ummarka. La tikilu ala amalim kada sai saki na dafi akan ayyukan su ma'ana su dogara kan ayyukan su cewa ayyukan su ne kawai za su kai su aljanna. Fa inni la uqasu abdan alhasanat alhisaba yawmal qiyamati asha wa an azibahu illa azabtu. domin ni ba wanda zan tsawwala ba zan tsawwala hisabi ba akan wani bawa ranar alkiyama da na so in azabtar da shi na azabtar da shi mana babu wani wanda zan tsawwala hisabi a kansa in yi bi shi keke da keke sai na azabtar da shi wannan ya kama da hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ke cewa man nuqishal hisaba halaka ko kuma uzziba hadisin Aisha radiyallahu anha hadisi ne mutafaqun alaihi wa wato kada mutum ya ji cewa ai shi da'arsa za ta kai shi aljanna dahir tabbas rahmar Allah ne domin ba wani mutum da zan yi masa keke da keke in bi shi yawa ɗaya bayan ɗayan hisabi ranar kiyama in so azabtar da shi sai na azabtar da shi ma'ana sai na kama shi da laifin da ba zai kubuta ba wa kulli ahli ma'asiyati min ummatika ka fada masu sabo kuma daga al'ummarka la yulqu bi aydihim kada su jifa da hannayensu ma'ana abin kada su fidda tsammani eh kada wato su fidda tsammani fa inni akfiru dhanba al-azima wala ubali eh ina gafarta zunubi mai girma ban damu ba eh wato in aka gamu da afuwar Allah da nadifinsa duk yawan zunubi sai Allah ya yafe sai ɗan raguwar aikin kaɗan a kan ba mashi in kuma an samu wato taɓewa rashin wato jin ƙai wato ma'ana mutum Allah bai so shi da jin ƙan ba mutum ya yi fariya ya cika baki da aikinsa to sai aikin nasa sai abin da ya ɗin ya jawo a masa hisabin keke da keke kamar irin 'yan bid'a da zaka gani suna cika baki Allah ka karanta wani abin da suke rubuta sai ka ji kunya ka ce wannan ko ɗan adam ne ya kyautata mutum irin kyautatawa da ta kai gaya adi abin da ya yi sakamakon haka zai ji kunyar ya ambata wannan ya alfahari da shi balle Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya samar da mutum babu shi kuma lullube shi da dukkanin baiwa ya ma shiryar da shi da kyautarsa me za ka yi kai wa Allah fariya ko cika baki amma haka dai suke yi mu matsayin mu ya kai kaza matsayin kaza shehunan to annabi sallallahu alaihi ba haka yake yi ba abin da ya dora al'umma a kansa shine su yi itirafi da cewa tsiran da rabotan baiwar Allah ne kyauta ce daga Allah imanin sababi ne kuma da aikin sababi ne kuma shi ma Allah ne yake bada shi to wannan kaga abin da aka haka to daga wancan annabi cikin annabawa Allah ya masa wahayi ya daidai da abin da ya zo a shari'ar cewa kada mutum ya dogara da aikinsa cewa ai shi ya yi ganin baya da wata matsala saboda kullum a ibada yake musamman ma lada ya fi ninkuwa shi ko shi ya san ya san zunubansa ba su kai ladansa ba kuma in ma ya kai tunda lada ninkawa ne to shi ladansa yana gaba kullum kaga mutum ya haka zai sha mamaki in ya zamanto aikin kuma ikilasinsa da shaɗar ba su cancanci a karɓa ba ko ya faɗa cikin wata musibar da ta ruguza aikin da baki ɗaya to zunubin kuma yana nan kaga an samu taɓe to haka nan kuma mutum ko da yana da zunubin kada ya fi da tsammani ya cire ransa a cikin tunani na rahamar Allah don Allah ya so sai ya gafarta zunubi wato ba tare da wata damuwa ba in da ku haza qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi sahih abin da ke tabbatar da wannan shine faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce man nuqishal hisaba uzziba wanda aka masa keke da keke a cikin hisabi to zai za a azabtar da shi wa fi riwayatin halaka a wata riwaya zai halaka wa wallahu alam Allah ne masani to babu shakka a wannan gabobi nan za mu tsaya bayanan da Ibn Rajab ke suna da zurfi sosai kuma wasu abubuwa ne waɗanda wani abin sai dai a barwa Allah ko ba haka ba abin dai da yake a bayyane na aikin alkhairi abin ninkawa ne da aikin zuni ba a ninkawa sannan Allah yana riɓanya ladan ayyuka na alkhairi manya da ƙanana Allah yana yafe ƙananan zunubai da barin manya to in ya so amma yana gafata ta manyan da aikata ayyukan alkhairi wasu abubuwan amma farar Allah ba a mata ƙaidi inda akwai imani da aiki na da bin shari'a to sai inda Allah ya so ya tsaye da bawansa a falalafa fatan mu shine Allah ya mu'amalance mu da falalarsa da baiwarsa duk wannan dai wani abu ne na ilimi wanda ake so dai mutum ya zama hafa hafa ko ba haka ba ai ta aikin alkhairin dan fatan samun farar Allah manya da ƙanana zunuban a kiyaye manya da ƙanana yawa kuma saura kuma sai Allah abin da ya so na farla ba sa ga ainihin bawa kada a samu wani jiji da kai ko kuma fariya ko tinƙaho da aiki an yi wannan to an yi riko da sunna a manzo suna sama kuma abin da tarbiyyar magabata suka ɗoru a kai kenan Allah ya datar da mu Allah ya mana afuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu